farko mulahaza tun da an basu musu da amfani kaga an samu mulahaza kuma kaga shi sahihi yana kawo qira'at mutai ko to aya ta 49 mutai ko to wazkuru kutuna idna jainakum lokacin da mun ka tseratar da ku malam yace aba akum ake nufi iyayenku wal khitabu bihi wa bima ba'dahu maganar da an ka zo da ita da abinda zai zo bayan shi shinan idna jainakum dinnan lil mawjudina fi zamani nabiyina waɗanda suka an same su zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ake nufi bima an amallahu ala abaihim domin abinda Allah ya ni'ima ga iyayensu tafkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala dan a tunatar da su ni'ima Allah li yu'minu don su yi imani in an yi ni'ima kan babanka an yi ni'ima ne kanka mun fahimci wannan ko min ali fir'auna daga ali fir'auna kalima ta al tana nufin wato jama'ar fir'auna ba wai ana nufin iyalin gidansa ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad in ka ce alayensa makusanta ali aliyu ali aqilu ali abbas akwai wannan fassara amma tana da rauni al ana nufin al'ummarsa gaba daya wa yau mutakumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab wasu ce daga ahaluna wasu malaman sun ce ala ahaluna amma wannan riwaya tana da kamar rauni kuma malamai sun bambanta tsakanin ahalu da alu domin ahalu ana iya danganta shi zuwa ga mutanen da ba su da alaka kwata-kwata ina fata an fahimci eh babu alaka ta abin nan ahalul ilmi ko ba karan bane ahalul ilmi dole sai an gida guda ahalut tijarati sai an gida guda amma ana cewa ahalut tijara ba a cewa sai dai in dangantaka ta jini ce ko ko dangantaka ta nau'i amma kalma ta al tana nufin al'umma to fassara in ka diba cikin jala'ul afham na ibn al-qayyim da ya kawo yadda ake manzo sallallahu alaihi wa sallam salati ya kawo ma'anonin kalma ta al al ka koma can da fa'idodin da mutum yake samu na salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam aya guda ta dauka sallu alaihi wa sallimu taslima an gane ko sannan malamai suke cewa duk ya kawo riwayi amma bai kawo riwayoyin salati na Imam Bukhari da Muslim ba duk ya kawo riwayoyin hadisi kaga wasu ya kamata yi ya fara da su wadansu malamai suka ce jalla man la yukhta da fata an fice Allah ne baya yin kuskure Ibn al-Qayyim ya manta ko kuma a'a shi gani shi kai abubuwa ne waɗanda su tabbatattu ne ba su bukatar sai ya kawo su kun fahimta ko min ali fir'auna daga mutanen fir'auna yasumunakum ayyudhiqunakum suna dandana muku yasumunakum asalin sama da larabci shine kallafawa an gane ko sama yasumu ay sama hu kallafahu su al'azabi muna azaba ashaddahu mafi munin sa wal jumlatu halun min damirin najjaynakum an gane ko da an kace abin nan jumla hali ce ta najjaynakum mun tseratar da ku an gane ko yasumunakum kenan yudhabbihuna suna yayyankawa bayanun lima qablahu ko bayani ne na abin da ya gabata domin ya ce su al'azabin muna azaba to ga azaban yudhabbihuna abna'akum suna yanke ƴaƴanku maza almauludi ne wanda anka yanka shi yasa nasaru suke ta kirkira mu na yaki kuma suke ta kokarin kanmu haihu suke ta tsoratar da mu da haihuwa saboda kanmu yi yawa mu zamanto maza mu yakwata kanmu gare su fir'auna ma kaga abin da yi yasa ba su ba su ayyawa da an yawan zaluncin ba zai yiwa ba shi yasa sai su kashe na saura da yaƙi saura kuma a ba mu tsoro a ce kan mu yi yawa kan mu yi kaza kan mu yi kaza arzikin mu su ɗiba kuma kuɗin su za su ba mu wani abin da sun ga dama sun za su ba mu duk wannan ƙarya za ta ƙari eh a'a wahayin shedan na ai atawasau be balhum qawmun tahu eh ba dole bane sun karanta a tarihi sun sani ai ai ahlul kitabina abin nasu ne malam ba ma abin nan bane ahlul kitabi ai su ne duk khutta wadda ake rubuza al'umma sun santa duk khutar da ake ruguza al'umma sun santa Allah ya kyauta wa yastahyuna ay yastabquna suna bari a raye nisa'akum ƴaƴanku mata fala yaqtuluhunna ba sa kashe su li qawli ba'd al-kahana saboda sashen kahana bokaye sun fadi lahu gare shi inna mauludan yuladu fi bani isra'il lalle za a yi wani abin abin nan wani jinjiri cikin bani isra'il yakunu sababan li dhahabi mulkik zai zan sanadiyar tahiyar mulkin ka shi kuma mulki duk abin da ka tsoro tahiyar mulki ne game da tahiyar mulki ne komishina ya aikata da ya ga abin da zai taba mulki ne ba abin da bai yi sai da abin da ya karfin sa wa fi zalikum a cikin wannan al'azabu azaba da an ka bada labari awil inja'u ko ko tseratarwa bala'un akwai jarrabawa ibtila'un jarrabawa au in'amun akwai ni'ima min rabbikum daga ubangijinku ko azim mai girma to azimun ku yi hattara sifa ce ta bala'un ba ta rabbikum domin rabbikum majrurun na kenan bala'un azimun min rabbikum sai an kai fasul bainal jar wal majrur dan kakkace akwai kuskuren na haucin qur'ani aya ta 50 zamu doka ita ce ta karshe wawun kenan waz wazkuru kutuna id faraqna lokacin da mun ka rarrabe ai falaqna tsagewa shine falaqna fan falaqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim bikum ai bi sababikum saboda ku albahra teku hatta da khaltumuhu har sai da kun ka shiga haribina min aduwikum kuna masu tserewa daga makinku fa anjaynakum sai mun ka tseratar da ku min al-gharaqi daga nutsewa wa aghraqna ala fir'aun sai mun ka tseratar mun ka nutsar da mutanen fir'auna qaumahu ma'ahu mutanen sa tare da shi wa antum tanzurun kuna kallo ilan tibaqil bahri alaihim lokacin da teku ta gami da su intibaq ta gami shikenan wannan su ne ayoyin da zamu dauka sai almunasabata da abubuwan da muke zamfe suwa to nan wa idh najaynakum min ali fir'auna ko nan da muka dauki karatu wagga tana da alaka da ni'imomin da yace ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati to ni'imati allati mun ce jam'i na to iz najjaynakum yana daga cikin ni'imomin da an kai musu an gane ko anan kuma sai ku yi hattara iz najjaynakum mun tsiratar da ku in ka diba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil ya kawo akwai ɗan mazhaba ta at-tanasukh waɗanda ke cewa rayuka ba sa mutuwa jiki ne ke mutuwa an gane ko sai sun ka ce to yahuda wanda ake magana da su na zamanin wane manzo sallallahu alaihi wa sallam sun kace to wa idh najaynakum wai rayukan wadancan na sun ka tashi Allah ya halicci wasu sabin jiki jiki sai sa su ci kaji wai abin nan saboda ku diba cikin qur'ani na amma mutun na kokari sai ya tabbatar da aqidar kafirci sun kace wadancan rayukan Allah ce ya tsiratar da su kenan wai rayukan na sun ka taso na kakakin nan sun ka shiga cikin jikin jikoki akhiratu tanasukh wadda filosofa suka cewa irin su aflaton duniya kala bita ga wagga wadda muke cikinta akwai can wata duniya can daban wadda ba ta da kama da wagga duniya shina na shina ta wani hayaliya ina ba ta amfince ni da masu cewa sai la naturalism sai la naturki sai transform dan adam da ka gani da in abin da ba san wata halitta ce tan daga baya da kare na iya koma mutum mutum na iya koma kare icce na iya koma mutum an ka ce kakana haka hakan ga sun ka ce to in mutum ya mutu jinin shi sai shiga cikin icce in ice ya jinin shi shi kenan ya yi ‘ya'ya eh sai ya yi toho ya samu itace ya yi ɗiya in ɗiyan sun ka faɗo in jaki ya zo ci sai kuma mani jaki can ya ahi jaki in kuma ɗan adam na ya ci shi kenan sai kuma wani ɗan adam sai in kuma kare na sai sai lana ciki sai transform akida ce ta kahirci to yadda za ka raddi a kanta wa idnat jainakum na ana nufin a ba a iyayensu domin yin ni inda Allah bai tseratar da iyayen ba Fir'auna ya kashe su da su ba za a same su ka kare da wannan min ali fir'auna mun kawo zancin min ali fir'aun yasumunukum su al'azab suna nan da musu mummunan azaba yudhabbihuna abna'akum suna yanki iyayenku a cikin suratu ibrahim yace wa yudhabbihuna abna'akum to kaka an gane ko akwai yuqattiluna abna'akum to ya zamu yi wajen fassara can ya ce yuqattiluna ko yaqtuluna nan ko ya ce yuzabbihuna yadda zaka yi alfazul qur'anil karim kadiba cin wani littafi da ake kira at-ta'birul qur'ani can karshen sa ya kawo irin yadda ake wannan da malaman usulut tafsir suna bayanin yadda ake abin nan in ka dauki sura ta suratu ibrahima da ta ce wa yuzabbihuna abna'akum nan yace yuzabbihuna abna'akum na ana son a fassara mummuna azabar da yake musu sai an ka ce fassara shi da yuzabbihuna abna'akum can kuma da an ka ce ya su munakum su al'azabu wa yuzabbihuna abna'akum wawun kinnan in ka ɗauke ta wawul bayan sai ya zamanto wa yuzabbihuna abna'akum an fassara su al'azabi in kuma ka ɗauke ta wawul isti'naf sai ya zamanto su al'azabi daban an faɗi mummuna azaba wa yuzabbihuna abna'akum kuma an kawo wata azaba can ta daban an rarraba su ba sani ko kun fahimce ni ba kenan nan kama an fassara su al'azab da wancan nan kuma an nuna ma bayan wannan akwai wata mummuna azaba dan an nuna maka azaba ba ta yankewa ba ta yankan kawai bace sannan su al'azab ke in kana tafsirin qur'ani da qur'ani dan nan mummuna azaba duk hanyoyin da fir'auna biyu waɗanda dan ya azabtar da bani isra'ila duk sun shiga cikin wannan su al'azab mummuna azaba yayi musu kaza yayi musu kaza yayi musu kaza yayi musu kaza duk azaba ce ina fata an fahimce ni to mu aje wannan yuzabbihuna abna'akum la yuqattiluna abna'akum ya za mu yi tawjih bainal alfaz kashewa daban yankawa daban ana iya kashe mutum ba a yanka shi ba ko to wanga sai ta fassara maka cewa kisan ga hanyar da aka yi shi ku gane yadda ake hada alfazul qur'ani karim abna'akum ya'yanku maza me yasa yi wannan saboda qatta in suna ana barin qatta suna girma wata rana za a yi banda shi yasa ba sa son ana yawan haihuwa na ga mu kato da kato in sun kai karo babu mai kyau shi yasa aka ce an yi sake dan zaki ya girma shi yasa yake yanke maza wa yastahiyuna nisa kuma yana barin mata domin mace bauta kawai za ta yi an gane ko wa fi dhalikum a cikin wancan wancanen ku inji malaman zauri to yana koma zuwa gabi wasu malamai suka ce yana koma zuwa ga al-inja ko ba kaɗan ba ne abin nan tseratarwa ko wasu kuma sun ka ce a'a yana koma ne zuwa ga su al'azab mummunan azaba magana biyu ce ya kawo to ana iya samun magana ta uku duka ya shiga ciki domin jarabawa ta Allah tana zakkuwa da abin da kake so da abin da mi? baka su wa nablukum bisharri wal khair nan bisharri ana nufin abin da yake bukatar kai hankuli don ba a ji Allah na aikata sharri kaka fasara shi ma yujibu sabr shine ashar nan Allah bai aikata sharri kai tara to nan tseratarwa abu ne wanda suna son shi ya zama to bil khair dan dana musu mummuna azawa da an kai ya zama to mi bisharri shikenan to bala'un wa fi dhalikum wa fi dhalikumul inja'u وفي ذلكم العذاب بلاء من ربكم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون تو واذ فرقنا بكم البحر نن الله تي يار ربي شي معناها يا روا شي بيو كان ba dole sai sai an ce farraka kai mai jin larabci ashe faraka yana iya nuhin rarrabewa ba dole sai an sa shadda ba sai dai ana fin karfin ma'ana a sa farraka bikum al-bahra bikum al-bahra teku fa anjaynakum muka tsiratar da ku واغرقنا ال فرعون مكسدنا فرعون وانتم تنظرون kuna kallo to anan kullum fi'ili yana da duk maudu'i na duniya yana da bukatar tambaya guda nawa guda shidda mun ka ce man da ma mata kaifa da aina da limada to shikenan yanzu muna da fi'ili uku ringa kaga faraqana bikumul bahra da an jainakum da agrakana duk suna da bukatar waɗanda abubuwa kaga farakana Allah ya ce shi ya rarraba shi ya aka rarraba shi kai tsaye na Allah yi a umurta annabi Musa an kai ya bugi teku wa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr to kaga ashe da Allah ce farakana nan ka gane ba kai tsaye na ba tare da umurnin Allah na hankali ba dan Allah bai iya tsage ba a'a ya ga dama al'umuru bi asbabi ha yace sandan ya buga ta in ya ga dama kun fai kunu na zai dan a nuna maka aiki na da muhimmanci bikum don ku albahra teku fa anjaynakum sai muka tsiratar da su ya Allah tsiratar da su aghraqana ala fir'auna dabor yanzu ya an kai an karutsar da fir'auna sai da an ka bari ya zo bani isra'ila sun wuce shi ko ya shiga na gaba bai kai karshe ba na baya ya shigo Allah ce wani lokaci aka bi su fa atba'uhum mushriqin falamma tara aljam'an qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma iya rabbi sayahdin fa auhayna ila musa an kangare ko anidrib ko auhayna ila ila musa bil waw ne ko anidrib bi asaka albahr fanfalaqa fa kana kullu firqin كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين aghraqna ala fir'auna to na an ce aghraqna ala fir'auna ai shi fir'auna ba sa shi ciki ba to shi ma da shi ciki sauran ayoyi sun hadi wannan hatta idza adrakahu al-garaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin الآن وقد أصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون كما كما تو هكا أنك تسير أبنغا سوكما بني إسرائيل farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun yadda an kararraba shi bayan an ce fan falaka fa kana kullu firqin qatawd al-azim ba to yanzu sun samu hanya ya an kai musu wannan hanya idan teku ta jayi ai za a samu hanya ko to wannan hanya Allah ya faɗa wa laqad auhayna ila Musa an asri ko an asri bi ibadi laylan fadrib lahum tariqan fil bahri sai ta mi ya basan ashe hanya bushewa ta yi kamar irin yadda kaka sa tsammanin ta ruwa sun jima na tekuna amma Allah ce ta koma ya basa to in baka hada ayoyin Qur'ani ba irin waɗannan mas'alolin baka iya fitar da su shi yasa muke kwatanta muku lafuzzan alqur'ani sai in kana hankalta alaka tsakanin wancan da wancan kake iya fitar da wani ma'ana ka koma cikin at-ta'bir alqur'ani cikin al-hashd al-fanni yana kawo su ka rinka diba kuma cikin littattafai irin na balaga at-tahrir wa tanwir na ibn ashur da kuma adwa'ul bayan na shanqiti da al-adhu an-namir na shanqiti suna taimaka ma dalibin ilimi da kuma abin nan littattafan ulumul qur'an da ka'idodi na usulun tafsiri su suke taimaka maka ka rinka samun wasu ma'anoni da yadda ake tauji na alqira'at da wato al'ayat in ba haka ba wallahi kullun zaka ga mamaki ina ganin haka da ya kamata dai mu dakanta sai sati mai zuwa za a yi karatu na ƙarshe insha Allah ta'ala yan uwa da mu samu littafi ba sai su kusa a ba su